الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاهته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والدياء اللامئ صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيمتش ونوني متال البركة نا لا ربا درن الحميس bakwai da watan Ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 29 da watan uku watan Maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith a jiya mun kwana a aya ta 22 a cikin wannan surar mai tarin albarka suratul ghafir fadin Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi annahu ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله إنه قوي شديد العقاب يوضا متاشي آية إشرين دقو زوى آية إشرين دقو إن الله سبحانه وتعالى يا يردى أرمسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناءهم الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
Ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa, Walakad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubi, ila fir'auna wa hamana wa ƙarun, faƙalu sa'irun kazzab. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayoyin Allah yana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisa ƙaryata wadda kafirai suka masa a cikin mutanensa sannan kuma Allah yana masa albishir cewa nasara da galaba a hannun annabi sallallahu alaihi wasu take a duniya da kuma alkiyama kamar da al'amarin ya faru da annabin Allah annabi Musa ɗan Imran lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sa da ayoyi da hujjoji bayyanannu Allah subhanahu wa ta'ala watan ya sanya annabi Musa ɗaya daga cikin annabawa da Allah ya aiko wanda malumai na sanin alkur'ani mai girma suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci annabi Musa a cikin alkur'ani so 136 a huri guda 136 Allah ya ambaci annabi Musa alaihi afdalus salatu wa tamu taslim shine Allah ya ce wala kad arsalna Musa hakikan Musa Allah mun aiko annabi Musa dan Imran bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja bayyananniya wadda al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yace sultanun mubin ana nihin at-taura da Allah ya baiwa ya baiwa annabi Musa malaman balaga suka ce walaqad arsalna wannan suna nuna taukidi ne tabbatar wadda babu kwankwanto da shakka a ciki ubangi subhanahu wataala ce mun aiko annabi Musa da ayoyin to wani ayoyi ne Allah ya aiko annabi Musa da shi ubangi subhanahu wataala ya aiko sa da fi tis'i ayatin inji Allah subhanahu wataala da aya guda da ayoyi guda tara wanda Allah ya ambace su a cikin alkur'ani mai girma ayoyi ne masu nuna cewa ubangiji shine ya cancanta da abauta masa sannan kuma wanda ya yi wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ke nako to kuma shi kaɗai ne a duniya ba wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai shi kuma shi ne ya aiko annabi musa da sauran annabar su gabata da ma annabawan da za su zo Allah subhanahu wata'ala ya maimaita irin wannan zance a cikin alkur'ani kusan so uku banda wannan ayar idan ka dubi suratul hud aya ta 96 Allah ya ce wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fattahu amra fir'auna fattahu amra fir'auna wa ma amru fir'auna فرعون إلا برشيد وما أمر فرعون برشيد الله يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حقيقة موسى الله سبحانه وتعالى من أيكو النبي موسى الله يقول وسلطان مبين لكم هجة بينانيا littafin attaura kenan sai Allah ya ce ila fir'aun mun aiko sa ne zuwa ga fir'auna wani sarki da aka yi a cikin waton ƙasar misira wanda ya shugabancin ibtawa shine fir'auna Allah ya ce wa mala'ihi ba shi kadai ba da ma fadawansa ministorinsa sai Allah ce fattaba'u amra fir'aun wa'annan jama'ar fir'auna sai suka yi kunnan uwar kashi da da'awar Allah subhanahu wataala suka kama abin da fir'auna yake umurta su da shi Allah ce wa ma amru fir'auna bi rashid wasu san ba abinda fir'auna yake dora su akai baya fa tabbatar da su ya dora su akan tafarkin Allah subhanahu wataala a Ibrahim Allah ya kara daidaita wannan Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin
Allah ya ce walaƙad arsalna hakika musu Allah mun aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu an akhrij qaumaka min adh-dhulumat Allah ya ce wa annabi Musa ka fitar da jama'arka min adh-dhulumati daga duhun bauta ma wani Allah subhanahu wataala ilan nuri zuwa ga bautar Allah shi kadai a rayuwa sai Allah ya ce wa zakkiruhum bi ayyamillah ka tunatar da su kai musu waiwaye a don tafiya akan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yi a kansu sai Allah ya ce inna fi zalika tabbas a cikin wannan tunani game da ni'imar Allah la ayatin akwai abin lura idan ubangi subhanahu wa ta'ala yayi maka ni'ima sai kake bibi wannan ni'imar Allah ya ce akwai abin da ya kamata duk mutum mai haƙuri kuma mai godewa Allah subhanahu wa ta'ala yawa astu da wannan abin Allah subhanahu wataala ya datar da mu a zukhruf ma Allah ya maimaita a aya ta 46 Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون الله ce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة موسى الله من أيكو النبي موسى دآيوين الله ce إلى فرعون من أيكو سنزوى فرعون الله ce وملئه da ma tawagarsa fadawansa waɗanda suke kewaye da shi masu kuɗi da masu mulki da masu faɗa aji da talakawan da suke rayuwa faƙala sai annabin Allah annabi Musa ya ce da shi inni rasulu rabbil alamin ni fa uban manzo ne na ubangijin talikai baki daya falamma ja'ahum bi ayatina lokacin da suka nemi dalili ya kawo hujja da dalili annabi Musa ya zo da dalilai da hujjoji masu nuna cewa shi annabin Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ce izahum min hayi dhahakun sai ga fir'auna da jama'arsa suna dariya game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to anan sai Allah ya ce ila fir'auna wa hamana wa qarun ko fa qalu sahirun kazzab Allah ce mun aiko sa ne zuwa ga fir'auna wa hamana da kuma hamana wa qarun da kuma qaruna Allah ce fa qalu dukkanin su wa'annan mutanen guda uku sai suka ce sahirun kazzab ai annabi Musa dan sihiri ne kuma makarkeci jama'a mun fahimta annabin Allah ne fa yazo yayi wa'azi ya karantar yazo da ayoyi masu na cewa shi daga wajen Allah yake amma abin da suka kalli tsabar idansa suka faɗa shine cewa wai dan sihiri ne kuma makaryaci fir'auna shine sarkin ifawa sarkin da aka yi sarkin misra wanda yayi ya nuna isa ta mulki saboda abin da fir'auna ya yi a duniya ba wani mai mulki ba wata gwamnati a duniya da ta irin abin da fir'auna ya yi a duk duniya ba a taɓa gwamnati da ta tara 'yan iska ba kamar gwamnatin fir'auna duk duniya ba wata gwamnati da aka yi tantiriya wadda ba Allah ba rahama a zuciyarta kamar gwamnatin fir'auna domin shi fa fir'auna har kirari yake da kurin cewa ana rabbukumul a'la yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku al'a'la mafi dokaka in ma akwai wani Allah bayan ni yace to ni ne sama da shi a wani yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace tunda nake a rayuwa ban taba sanin akwai wani abin bauta koma bayana ba wannan fir'auna kenan fa yana iddi'ain ilahi taka kenan to shi Allah yace sai muka turo sa zuwa ga fir'auna amma jama'a duk da taurin kan fir'auna da kangarewarsa da fandarewarsa da jiji da kansa ubangiji subhanahu wataala da ya tura annabi Musa da annabi Haruna sai Allah ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha idan kuka je wajen wa'azi za ku wa fir'auna wa'azi duk da cewa shi mai mulki ne kuma gashi da fadawa gashi da ministrori ga watan jami'an tsaro a tattare da shi Allah ya ce faqula lahu qawlan layyina idan kuka kuka je ku san wace irin magana za ku yi masa ku faɗa masa magana mai laushi mai taushi domin Allah subhanahu wata'ala ya ji hankalin manzon Allah da mutu da'awa Allah ya ce ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ya annabin Allah ka yi kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka bil hikma ta hanyar hikima ka sanya za ka wa mutane wa'azi shi sanya da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum jin hankalin mutane hankalin mutane yake ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka shiga ta musulunci ta dalilin kyakkyawar mu'amala da ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba manzon Allah ba su yake yi ba musulmi ba ne amma annabin Allah zai ɗauki dukiya ta ya ba su domin ya jayo hankali su zuwa ga addinin Allah akwai wanda kuma kyakkyawan mu'amala ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam malaman tarihi suna yawan kawo wannan tarihi suka ce manzon Allah ya fita irin bakin gari haka sai ya ga wata lacci zai wata tsofuwa tayo itace tayo tayo itace tana gogormaya da waɗannan itacen sai ga shugaban halitta zauwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sai ya ɗauki wa'annan itacen ya ɗora a kansa ya kawo mata gida da ta zo gidan sai take ja take masa nasiha ta ce na ga alaman kai yaron kirki ne to ka kiyaye akwai wani mutum da ya fito ana kiran shi muhammadu yana raba tsakanin uwa da ɗanɗanta mata da mijinta bawa da gidansa na ga alamar kai akwai alkhairi ta tare da kai to ya kokari kakka zamanto cikin wanda zai raba ka da danginka sai ya ce mata tsohuwa ai ni ne muhammadun nan da ake faɗa ce kai ne muhammadun ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kaga hikima ce annabi ya sanya zai ja hankalin mutane zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya yi manzon Allah game da dabi'u annabin Allah Allah ya ce fa bima rahmatin fa bima rahmatin min Allah lin لهم ولو كنت فَذَّ الْقَلِيبَ الْقَلْبِ لَنْفَذُّوا مِنْ حَوْلِكَ Allah ce fabi ma rahmatin min Allah linta lahum ta dalilin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kai annabin Allah ka samu haɗiyewar zuciyoyin sahabbai walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da ka zamanto mai kaushi mai saurin wushi to annabin Allah ya ce manzo Allah lam faddu min hawlik da sun wace daga gefenka ashe annabin Allah yana da saukin al'amari shi yasa Allah ce laqad ja'akum rasulun min
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم anfusikum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Allah ce harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim game da masu imani annabin Allah raufun ne mai sauwakawa ne mai sanyin al'amari ne sannan kuma rahimu mai tausayawa bayan Allah ne jama'a mun fahimta da haka ake son duk mai da'awa duk mai wa'azi to ka zamanto wa al'ummar da kake karantarwa ba ka tsananta musu bayar da cikin siffar shugaba na kirki ya zamanto mai tsanantawa wanda yake jagoranci shi yasa annabin Allah annabi Muhammad ce duk wanda Allah ya baiwa shugabancin al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta masa a rayuwa ana son ka zamanto mutum mai sassautawa an takuna bainal lini wa shidda shi ba shugaba sun ake ya zamanto tsaka tsakiya idan abun tsanani ya taso manzon Allah idan aka tabi Allah yana bata rai sannan kuma idan aka koma koma bayan haka annabin Allah yake fi sakin fuska a yi nishaɗi a yi fira kuma ya karantar da al'ummarsa to da haka sai Allah ya ce annabi Musa ka kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah ya ce ila fir'auna mun aiki annabi Musa ne zuwa ga fir'auna sai Allah ya ce wa hamana da kuma hamana shi hamana shine waziruhu fi mamlakatihi a gwamnatin fir'auna shi hamana shine prime minister jama'a mun fahimta gwamnatin fir'auna wanda yake prime minister shugaban gwamnati baki daya shine hamana sai Allah ya ce wa qaruna da kuma qaruna shi kuma qaruna shine aktharun nas fi zamanihi malan wa tijaratan yafi kowa tsabar kudi kasa da kuma yawan kasuwanci a zamanin fir'auna a lokacin fir'auna baki daya kaf ba wani mai kudi da ya hango qaruna a tattalin arziki jama'a mun fahimta kudi kan Allah ya basa sannan kuma kasuwanci yana juya su kuma Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya basa dukiya jiya mun karanto makullin nan shagonsa Allah ya ce latanu bil usbati ulul quwwa katta masu karfi sai sun yi tagaske su dauki wayannan shagon kilallin shagunan Allah dukiya fa ya basa abinda ake cewa dukiya kasan akwai wasu da Allah ya baiwa dukiyan nan har ba su san abin da suke yi ta ba shi ya sanya lokacin da sahabbai mutanen makka suka hantari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ja hankalin mutanen makka Allah ya ce abinda muka baiwa mutanen farko ma balagu bi ishara ma atainahu idan aka tattara dukiyar ku baki daya gam a wuri daya aka auna da abinda muka baiwa mutanen farko Allah ya ce gaba ɗaya dukiyar ba ta kai ɗaya bisa goma abinda muka ba su ba da za a tattara dukiyar duka duniyar nan yanzu gaba ɗaya gam dukan mai masu kuɗi kowa ya tattara a tattara na shi gaba ɗaya kan su bilkita duk a tattaro nasu duk duniya da ke makarance ba to Allah ya ce kuɗin da aka bai wa mutanen yanzu ba su kai ɗai bisa goma abin da Allah ya bai mutanen farin ba ya dibi usman dan affan wani mal da ke cewa a wannan duniyar yanzu ba wani mai kuɗi da ya kai usman dan affan kuɗi a zamanin annabi muhammad to ashe haruna mai kuɗi ne in ana zancen masu kuɗi kuma ai wala yunabbiuka mislu khabir ba wanda zai baka labarin sai wanda ke da shigo shi Allah shi ke bada kuɗi kuma sai yace karu da mai kuɗi ne eh sai Allah ce faqalu to fa sai suka tattaru da fir'auna da hamana da karuna Allah ya tara su a huri guda inji malamu suka ce saboda dalilin yadda fir'auna ya karyata ayoyin Allah haka karu da hama su karyata ayoyin Allah sun yi tarayya wajen inkarin Allah subhanahu wataala sai suka ce sahirul kazzab da suka yi gashi ya zo da hujjoji ga sanda ta kuma macijiya ga kuma hannu yana sanya hannun rigarsa a wuyansa haske yana fitowa gashi Allah subhanahu wataala ya bashi mu'izata da dama da suka rasa dalilai yanzu kuma sai suka nara su kullo suka ce sahirul kazzab sahir ai dan sihiri ne malamin tsubba ne ai da man buge-buge yake yi sannan kuma kazzabu makaryaci ne siffa ce da kafirai suke amfani da ita a koda yaushe idan Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawansa to sai su zamanto suna karyatawa ta hanyar cewa ɗan sihiri ne Allah subhanahu wata'ala ya maimaita wannan al'arab Allah ce faƙalar mala'u min ƙaumin fir'auna inda haza la sa'irun alim mutanen fir'auna suka ce tabbas wannan abin da Musa yake yi domin da zai tafi sai Allah ya bashi aya kafin a gwada shi kafin ya je wajen fir'auna sai Allah ya ce masa ataha ya ce buga sandarsa yana buga fa idahiya hayyatun tas'a sai ga ta waton kamar kumarci macijiya kamar tsari tana gudu to sai Allah ya ce wa annabi Musa khuzha wala takhaf kama ta kaka ji tsoro nan take annabi Musa da ya ganta Allah ta ka annaha jamin walla mudbiran walan annabi Musa yana ganin da sai tsorata lokacin da zan macijiya ba a saba ba sai Allah ya ce kai in annabawa na ba sa jin tsoro nan aka dawo da annabi Musa da wannan sandar to sai Allah ya ce yanzu idan ka je wajen Fir'auna idan kai masa wa'azi bai yarda ba to yanzu ga dalili na barin ka buga masa wannan sanda annabi Musa ya kamo hanya tiryan tiryan zawwa gwamnatin Fir'auna sai gashi a a watan a Amazon Blanche na Fir'auna ya zo a gidan gwamnati da ya zo kawai sai ya ce wa Fir'auna shi dan aike ne daga wajen Allah subhanahu wataala to sai fir'auna ya ce wa annabi musa in ka zo da dalili ka zo mana da shi sai ya buga sanda sai ya ce ai wannan ɗan sihiri ne wannan sihiri ne ya ce to ni ma ina da su ina da malamai boka ya ce duk a tattaro min su a sa rana aka sanya yomus zina ranar kasuwa aka haɗu duk wani boka da yake ji da kansa sai da ya zo a wannan gwamnati a wannan fadar suka taru suka ce wa fir'auna a inna lana la'ajab yanzu idan muka yi galaba a kan annabi Musa zaka ba mu wata abu abinda zaka ba mu yace innakum la muqarrabun ko yace zamu kusantar da ku kowanne zamu bashi rankin minister kowanne zamu bashi rankin minister to sai aka zo ga annabi Musa kuma gawa ga waɗannan yan sihiri to suka sai annabi Musa ya suka tambaya wai wanne zai fara sai ya ce su fara fa'alku fa'alƙau hibalahu kowanne sai ya jefa abin da ke da shi na ya giya to sai annabi musa ya jefa tasa yana jefawa to sai ga ta ta fara motsi ta canya waɗannan abu su da gani su san cewa ba su yi ba ne nan take suka musulunta suka ce sun imani suka ce mun imani da annabin Allah a mun imani da Allah ubangiji annabi Musa to sai ya ce ai abin da ya bayyana plan ne aka yi masa ya ce daman ana yin wannan filan ne aka yi ya ce wannan filan ne da kuka tsaro ai musa shi ne malaminku a wajen zihiri eh Allah subhanahu wata'ala ya kare kan taurin kai nawa kenan na fir'auna a shu'ara ima Allah yake cewa qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim fir'auna ya ce wa mutanansa ai wannan mai sihiri ne kuma kwararre ya kware a wajen sihiri jama'a kusa sihiri gaskiya ne aqida ta ahlus sunna wal jamaa akwai sihiri amma ku sihirin baya tasiri sai gawa sai da mi sai da idinin Allah subhanahu wataala to kuma a zariyat ma Allah ya ƙara maimaitawa yace wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yam la tawhumu game da annabi Musa Allah ya ce mun aike sa zuwa ga Fir'auna da jama'arsa sai suka ce ai dan sihiri ne dan wato sihiri yake yi kai ba annabi Musa ba hatta shugaban halitta annabi Muhammad lokacin da Allah ya aiko sa zuwa ga mutanen Makka to wallahi sai suka zargi manzon Allah da ya sihiri suka ce ai sihiri yake yi karanta farkon suratu Yunus Allah ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim lam ra تلك آيات الكتاب المبين كتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أو كتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذروا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أن لهم قدم صدق عند ربهم
قال الكافرون قال الكافرون إن هذا لساحر ساحر مبين Allah ya ce a kana linnasi ajaba yanzu zai zamanto abun mamaki ga mutane an auhaina ila rajulun minhum dan dai kawai mun yi wahayi zuwa ga wani namiji daga cikin su an anzirin nasa dan yana mutane gargadi mun tiye gargadi wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim yawa masu imani bushara cewa suna da kyakkyawan sakamako dalilin aikin su da suka aikata a duniya a wajen ubangijinsu ƙarar kafiru da sai kafirai mutanen banza suka ce inna haza la sahirun mubi wannan ɗan sihiri ne kuma ya ƙware a wajen sihiri har yau a zariyat Allah ce kazalika ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun sai Allah ce atawasaw bi bal hum qaumun tahun Allah ce ba wani annabi a duniya da yazo ya karantar da mutane tauhidi da aqida face sai an camfe su an zarge su da yin sihiri sai an ce boka ne sai an ce dan sihiri ne sai Allah ce wai atawaso bi yanzu mutanen farko ne suka yi suka yi communication suka ga yawa mutanen baya cewa annaba za su zo yin sihiri ne sai Allah ce kai balhum qaumun tabun su ne kawai mutane ne fadararru Allah ya kare mu shine Allah yake cewa ila fir'auna wa hamana وقالوا إلى فرعون وهامان وقارون زواج فرعون دكما واتن هامان دقارون التي فقالوا ساحر كذاب سكتي إن سهرين كم مقريتا إن سهرين مقريتي سي الله فلما جاءهم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال Allah ya ce falamma ja'ahum bil haqqi a lokacin da annabi Musa ya zo musu da gaskiya min bil haqqi min indina daga wajen mu Allah subhanahu wata'ala qalu qtulu abna alladhina amanu sai suka ce ku kakkashe a'a maza na wanda suka yi imani duk wanda yayi musulunta yayi imani da Allah subhanahu wata'ala to aje a kamo ɗansa namiji a kashe sa wastahayu nisa'ahum kuma ku rayar da matansu ayyansu mata kada ku tabe su Allah ce wa ma kaidul kafirin fi dalal kaidin kafirai shi karan kansa kaidin su a cikin mata yake Allah ya kare mu Allah ya ce falamma ja'ahu bil haqqi lokacin da annabi Musa ya zo musu da gaskiya ai al burhan al qati Allah ya zo musu da yankan hujja aka zo musu da hujja bayyananniya a kan cewa lalle shi dan aikin Allah ne zuwa gare su qalu qulu abna alladhina amanu ma'a sai suka ce ku kashe waɗanda suka yi imani daga cikinsu wastahyu nisa'ahum kun kuraye matansu malaman tafsiri sai suka ce wannan kashewar da fir'auna ya ce awa ƴaƴan masu imani ta sha bambar da kashewar da aka wa mutanen aka yi a farko domin fir'auna ya sa a kashe jarirai kafin haihuwar annabin Allah annabin Musa wata rana bokayen fir'auna ‘yan sihirin fir'auna kusan da wuya da wuya Allah ya baiwa mutum mulki bai amfani da malaman tsibu ba yana da wuya illa sai wanda Allah ya taimaka ya fahimci musulunci da sunna da aƙida amma wallahi akwai wayanda suna nan sun fahimci musuluncin sun fahimci sunnar amma kuma suna ta'ammali da malaman tsibu Allah ya kare wanda ƙata'an mu'amala da malamin tsibu ta hanyar yi maka aiki malamai suka tafi akan cewa kafirci ne hadisi sahihi na annabi Muhammad yace man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo ma alkahin man ata arrafan malamin duba wanda yake zane kasa yace kaza ne ya kawo ka na sha faɗa muku cewa malaman tuba suna amfani da aljannu kuma miyagun aljannu wallahi akwai malamin da yana da tawaga runduna gare sa ta aljanu malami ne mutum kuma ba aljani ba amma a ƙarƙashinsa Allah ya bore masa ta hanyar ibtila'i don ibtila'i ne don Allah ya ji daɗin ƙona su gaban Allah to sai Allah ya hore masa aljannu a ƙarshe suna masa aiki kuma ba yadda za a yi aljani ya zamanto bawan malami fati sai ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ke son aljani masa aiki to sai ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala karanta sarimul battar malam ya kawo hanyoyin da mutum yake mallakar aljani daga cikin hanyoyi guda takwas da mutum yake iya samun ya mallaki aljani karamar hayya karamar hanya ta ƙarshe karama ita ce mutum ya samu alƙur'ani izir sitin alƙur'ani izir sitin ya raba shi gida biyu izir talatin talatin kenan ko ya ɗaura wannan alƙur'anin a kafasa ta dama izir talatin izir talatin a kafasa ta hagu kafin ya wannan abun ana buƙatar ya zamanto yana da janaba ko zina da matar aure ko kuma ya yi luwaɗi jama'a kuma yadda ana son ya yi zina da ni da matar aure ko kuma ya yi ya yi luwaɗi idan ya yi daga cikin waɗannan ababen guda biyu na ijirani to sai ya ɗaura wannan ƙur'ani sai ya tattaka sai ya shiga dush da shi sai ya zo a dushar ya tugunna da akan wannan alƙur'ani mai girma to akwai karatun kafirci da zai karanta wanda ne wannan to zai samu mallakin a bashin aljini zai samu zai samu damar hulɗa da ni da aljannu da Allah ne hukunci wanda ya walakanta da alƙur'ani wannan ba kafirci bane Allah ya kare to suka ce sahirul kazzab wanda dan sihiri ne ko magareci to shine an sihirin fir'auna ce suka auna suka ce wa fir'auna za a yi wanda zai kawo ƙarshen gwamnatinka to shi kuma mai mulki duk mai mulkin duniya ya tsani abin da zai bar kujerarsa eh shi yasa kaga wasu suna yin duk abin da kaga suna yi dan dai su tabbata akai shi kuma wannan ba wannan tabbatuwa akan kujera sifa ce tawa ta Allah subhanahu wataala ba wanda ke tabbatuwa akan kujerar da yake wallahi abin da zai zaka cewa rashin hankali gare su da sakarci kafin ya zo ya zo na mutum nawa kai na'am ya ake suka bar wannan kujerar cikin suna so ne ba wanda yake so ya tafi ko Allah ya samu wani lafiya to fir'aun ya ce in dai haka ne za a yi ƙarshen mulkinsa kuma a cikin banu isra'il ba ƙabilarsa ba ya ce daga yau ya tsaye da haihuwar ɗa namiji a cikin banu isra'il ya ce a je a yi masa resan sekin duk mace mai ciki a je a ɗauko sunanta duk gidan da aka san akwai mace mai ciki a je a kawo masa labari kuma ya sa anket nison ya tada ta musamman ya sa anket ana masa bincike gida-gida wanda ya fara kirkiro baitul wulada gidan halwa maternity fir'auna ne shi ya aka yin maternity in za a yi wa dole sai an zo a nan saboda kina haihuwar ɗa namiji za a yanka sa to kafin haihuwar annabi musa ya kashe jarirai bila adadin wanda malaman tafsiri sun yi kokari su kawo adadin waɗannan jariran a ƙarshe sai aka ce masa to idan aka kashe maza ba za a samu masu yi muna aiki ba cikin a matsayin mu na ɗan gidan sarauta to sai ce yanzu an tsara yanzu shekara misalin daga janvier de milvente ya zawa janvier de milvente za a ka duk wanda aka aiwa na mishi to su na shiga ba amma daga janvier de milvente zawa janvier ventura to kuma an ba da lasisin rayuwa duk wanda aka yi wa to amma don Allah ya nuna hikimarsa da ikonsa da kudurarsa a shekarar da fir'auna yake sa ana yanke jarirai a wannan shekarar Allah ya aike sa aka aiki annabi Musa da kuma aka aike sa sai Allah ya yi wa uwarsa wahayi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam Allah ya yi uwarsa mahaifiyarsa wahayi cewa ta shayar da shi idan tana jin tsoron za a kama ta farmaki na a karɓe yaron sai Allah ya ce ga shawara ta samu akwati ta sanya ta cikin wannan akwatin ta tura a cikin ruwa Allah ce kuma wala ta hazani kakki tsoron ta kakki ji bakin ciki inna raduhi ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah ce alkawali daga wajen kuma ba ma saba alkawali mun yi alkawali dan ki bin biyo masa shi kuma mun ƙara masa daraja annabin Allah ne annabi uwar annabi Musa ta yi akwati ta sanya sa sai gashi akwatin kuma dole zai biyo gidan Fir'auna Fir'auna da jama'a sa suna cikin kudaina yana cikin jin dadin mulki sai ga akwati a gidan Fir'auna aka dauko aka so da shi ana ganin da ne namiji sai ta kawai yanke sa to ai a gidan Fir'auna da'awar Allah ma ta yi amfani a nan matar Fir'auna musulma ce tana ganin sa tace qurratu ayni li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada tace ranke ne ne Allah ya jaza malin goga ka san mata in tana son abu gare ka ko akwai wanda ba murmushin mata ta in ana mutu akwai wanda ba ya san da yana ganin da ya san za a zabge shi faktin za a yi masa to a gidan fir'auna ma yana mulki ne a waje amma a gida hajjiya ke gwamnati ya president abin minister da interior ka zama minister da interior ko shugaban kasa yana bisa a hankali minister cikin gida ko shugaban kasa yana daga masa kafa ita ce minister a cikin gida ta ce kurratu ainul li walak habaran kai dade sanyi da nuna da nawaka la taqtulu kar ka kashe sa asa ayyan fa'ala ta yi mana amfani aw natakhidu walada ko murke sa dadda ya ƙafi Allah amuran kana makadura ke don Allah ya zartar da wani al'amari annabi Musa aka bar sa ya rayu a gidan makiyarsa gidan fir'auna ne ya girma a nan sai ya kai shekaru na girma to kuma wani abu ya faru da shi da mutanen fir'auna wani mun karanta sura a ƙasas ba na sabu na meta a ƙasas mun karanta wannan ya ga ƙabila guda biyu suna faɗa ɗan ƙabilar fir'auna baƙin ce da kuma ɗan ƙabilar annabi Musa to kusan annabawan Allah jarumai ne babu matsoraci cikin annabawan Allah wajen rabu fada sai annabi Musa ya buge dan dan kabilar Fir'auna fa wakazahu Musa fa qada alayhi sai Musa dan ture sa sai ya fadi ya mutu to nan fata ki Fir'auna ya ji an kashe masa mutum to sai ya sanya neman sa to wancan kuma dan uwan annabi Musa sai kuma ƙara gobe aka dan sai na fada to shi ne fa ya fito da al'amarin cewa ai Musa ne kashe wancan to sai Allah ya ce Musa ya barke shi nan take annabi Musa ya hijira saboda tsira da mutuncin sa da kuma addinin Allah subhanahu wataala na zuwa kuma sai ya fada cikin wata jarrabawa ya baro nan saboda Allah ya saka cewa har annabawa ba su huta ba ashe duniya babu wanda zai hutu in ko kace kana son hutu to kana cikin wahala wallahi ba wani wanda zai huta a duniya nan babu shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tambayar mala'ika jibril wai ka me yasa ka dariya sai ce wani abu ya sanya shi dariya sai annabi Allah ya tambaye mala'ika menene shi sai ce dan annabi adam yana neman abin da Allah bai halitta ba a duniya dan annabi adam yana neman abin da Allah bai halitta shi ba a duniya sai manzon Allah ya tambaye mala'ika jibril me yau dan annabi adam yake nema wanda Allah bai halitta shi ba a duniya ya ce shi ne an raha hutu mutum yana son hutawa kuma duk duniya ba babu hutu duk mai kudi bai huta ba talaka bai huta ba shugaban kasa bai huta ba minin kowa babu hutu hutun fa sai an shiga aljanna ne za a huta Allah ya kai mu aljanna Allah ka samu wani lafiya to shine da ya fita daga garin Misra ya je Madina kuma sai shiga cikin jarabawa dan Allah ya sabtar da wasu al'amura na sana na rayuwa to wancan kashewar kenan ko to lokacin da annabi Musa ya dawo daga Misr bayan ya yi aure ya dawo da'awar ta kammala kuma da yazo gidan Fir'auna an turo sa dan ya masa wa'azi to shine sai annabi Fir'auna yake cewa ku kashe ayyan ayyan su mazaje wasta'in nisa'an kuma kurayar da ayyan su mata domin ya yasa idan aka kashe maza to kaga matan za su yawaita sannan kuma za su tabarbare domin ai al'amari na rayuwa na jagoranci to dole sai maza ko shi yasa hadisi sahihi na annabi Muhammad yace lam yafli qaumun walla amruhum imra'atan duk al'ummar da mace jagorance su a rayuwa har abada babu cin nasara a tattare da su jama'a kun fahimta duk al'ummar da aka ce muku mace ce jagora a ciki to manzon Allah ya ce har abada babu cin nasara a tattare da su a rayuwa idan ana son cin nasara to a dinga sanya maza jagorori to Allah subhanahu wa ta'ala ce wastahayu nisaa su suka ce ku dinga rayar da ayyansu mazaje mata sai Allah ce wa ma kaidu wa ma kaidu kafirin illa fi dalal ai kaidin kafirai wato bai kasance cikin koyo face sai cikin cikin bata cikin halaka da kuma hasara Allah ya kare mu to wannan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shigartar da su da suka faɗi wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shigartar da mutanen Fir'auna da wani al'amari sai Allah ya asaukar wa fir'auna da jama'a sanau'ukan azaba Allah ya jarrabe su da kwaddi ai musan kwaddi ko baqabi'a Allah ya su da kwaddi ko ina kwaddo na arama ko mutun cikin alju kana sa hannu alju kwaddo za ta hiddo kana bude gwanan tuwo kwaddo a shiga jarawa ko ba shiga ba kuma Allah ya ce wal umma da ƙiyya ko ina ƙiyya ce kuma waddam ga jini idan ɗan fir'ai ɗan ƙabilar fir'ai ta ruwa zai sha sai ya gaji su koma jini kawai ga shi jini amma idan ɗan uwa annabi musa zai sha ruwa ruwa zai sha ta suka ce wato annabi musa ka roƙa mana allah in ya kwarwaye mana wannan musibar za mu imani amma dai a ƙarshe ba su imani ba sai allah ya tattara su don ya halakar da su sai allah ya ce a yaya da gaba
وقال فرعون ذرني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد Allah ya ce wa ƙala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'a rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad jama'a fir'auna fa yana da'awa fir'auna yana yana misali ala nasiyon Allah ce wa ƙala fir'aunu sai ga fir'auna yana faɗa yace zaruni aqtul Musa ku bar ni na kashe annabin Allah annabin Musa wal yad'a rabba in ta yi mai zafi ya ce ya kira ubangijinsa wani ya damu rabba ya je ya kira yin ubangijinsa fir'auna ta ke faɗin wannan bayan da ubangiji mai ce abu wani ubangiji to in ta yi masa zafi domin sun ce masa yana iya yi maka addu'a ba ta kama ka sai ce a'a wani ya damu rabba ya je ya kira yin ubangijinsa sai ce wa jama'a sa ba komai bai sa nake muku wannan gargadin kuma nake so na kashe annabi Musa inni akhafu an yubaddila dinakum ni ba ina jin tsoron annabi Musa ya canza muku addini ku ne da bauta ta kuma bautar wani Allah wanda ba ni ba aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma annabi Musa da ya kawo banda a doron kasa al-imam as-sa'di alayhi rahmatullahi ta'ala yace wa hadha min a'jabi ma yakunu أن يكون شر شر أن يكون شر شر خلق ينصب الناس على اتباع خير الخلق yace wannan da cikin abun mamaki mafi sharrin al'umma yana wa mutane nasiha akan kad al-mafi alkhairin al'umma domin a lokacin ba wanda yake annabi Musa alkhairi saboda shi ne annabin wa annabin Allah subhanahu wataala ai shi yasa Allah ya nuna Musa karatu an taba tambayar annabi Musa wajen duniya wa fi kowa karatu waye fi kowa ilimi sai annabi musa ya ce ba na tunanin akwai wanda ya kai ni karatu a mafila na annabin allah to sai allah ya ce wa annabi musa maganar taka akwai gyara akwai wanda ya fi karatu yanzu ma shirya kayan ka kai makaranta aka ce ya shirya kaya ne ya je makaranta sai ya gaya wani yaransa yusha abin nun cewa ba yanzu karatu za su tafi za su je wajen neman to in annabin Allah zai je karatu malam jabirwa zai saura ba abin da ya kai annabtaka yau a duniya babu shi babu wani aiki mai girma a duniya kamar annabtaka duk da matsayin shi na annabi aka ba shi annabtaka yana sare da rigan manzanci amma Allah ya ce mai tashi zuwa makaranta kanan kai dan farar hula ba sai ya ce ka je makaranta ba dole ka je zuwa makaranta ga annabi Musa ya dauko kifinsa ya ce wa Allah to ina ne makarantar take Allah ya ce a ko malami wuri kaza idan ta zo alamu in ka ga in ka zo ka soyi kifi ka soye kifi ka sa a cikin jaka inda ka rasa kifin da nan ne malamin yake to ya Allah ya zami na gane sa sai Allah ya ce masa idan ka zo in kai masa sallama zai gane cewa kai annabin Allah ne to sai annabi Musa ya ce wa yaransa kaji kaji ta ce shi zai bisa suka ɗauki kifi aka soye kifi aka tafi da aka je ana cikin tafiya gajiya ta kawo gajiya annabi Musa ya nemi ya zauna ya huta ya dan kwanta sai bacci ya doke sa to shi Yusha bin Nu yana balke kifin da aka soyi ke to sai da kifin ya tashi ya shiga cikin ruwa kuma ruwa sun tsandare sun zama to kwalta kifin ya tafi yana tafiya ba cikin ruwa saman kwalta da aka tashi aka kama hanya aka ƙara gaba to Musa sai ya gajiya ta zo masa wahala malam suka ce wannan dalili ne da idan mutum ya ketare abin da Allah ya shar'anta masa sai ya wahala duk da kaga na wahala a rayuwa shi yaso da ka wuce abin da Allah ya dora maka sai ka wahala yace masa atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba yace malam yusha a kawo mana ki abincin mu na rana yace ku wahala sai ce ai na manta lokacin da muka je wajen dutsen na kaɗan kwanta na manta in gaya maka shirin ya mantar da ni ai ga abin da ya faru kifi tashi ya yi ya shiga cikin ruwa yana tafiya sai ce zalika ma kunna na basu ai shan muke nema nan ne akar maka Allahu yake sai Allah ce fartadda ala atharihima qasasa sai ga Yushau da shi da Annabi Musa suka juyo bayan ana ci ana bada labari ai na an yi kaza an yi kaza da yazo yaga Annabi yaga yaga malamin Khidir kenan ko sai ta masa zan bi ka akan ina son ka ilmantar da ni daga abin da Allah ya baka annabin Allah ya ce ina son ka ilmantar da ni daga abin da Allah ya baka sai ta masa innaka lan tastati'a bi iya saba ba ka iya hakuri tare da ni yace akramaka Allah ai tun ta zaman to dole ko mai karatu dole ko mai hakuri yace zan hakura yace to da sharadi zaka fita da ni amma duk abin da ka gani kai magana e duk abin da ka gani ya faru kaka ce komi bakinka aleku na fa suka kama hanya suka shiga cikin jirgin ruwa an zo gamza a sauka sai annabi hijir wasu ka ce annabi sun ba annabi bane sai yake karya wani yahuda ya sa ƙarni yahuda wannan jirgayyar sai annabi musa ya ce masa aka ramaka allahu an ɗauko mu kyauta an taimaka mana baji kuma hadda kuma karya musu jirgayyar su ya ce ina alkawalin da muka yi da kai na ce kai ce wallahi na manta amma haka kawo ne da laifi aka ƙara gaba ana tafiya kuma sai ya ga wani yaro sai hijir ya kama su sai ya karya su ya karya masa wuya sai ya mutu ya ce a ƙatarta nafsar zakiyatan bi ghairi nafs ka hijir kuma da ta'addanci wanda kana kashe rai ba bisa gaskiya ba tare da rai ba ya ce alkawalin tunadi ba ya ce to daga yanzu ka yi uzuri in na sake karka shi ke muna iya samun matsala aka tsara gaba suka zo wani gari ga mariciya suna bukatar wurin kwanciya kuma babu aka hana musu babu wanda ya sauke su ban ma kore su sai suka fita za su fita karshen gari sai suka ga wata katanga ta karkace za ta faru sai hidir ya ce wa dai musa zami ya ce ya za a yi ya ce wannan gina za mu sauke mu gyara ta aka sauki gina aka mera da lafiya lau sai ce aka rafa kallahu to ai da da sun ba mu wani mutum da mu wahala sai ce to fa ha za ka rafa bayani wa bainak nan ne farar ƙarshen rabuwa na da kai nan ne ƙarshen rabuwan mu da kai sai ce amma kafin mu rabu bari ba ka karanci wancan jirgayyar ruwa da na karya ta ya ce da ni Allah ya sanar da ni cewa nan gaba akwai wani sarki wanda idan jirgin ya ta zo sabuwa yana karbawa yana amshewa ya sa ƙarfi ta hanyar zalunci ya amshe wannan jirgayyar su yi wani abin alheri ba su sani ba idan na bar jirgayyar nan lafiya ne za a karɓe musu kaga bai musu adalci ba shi ya sa na karya ta wancan yaron kuma da na kashe sa uwayensa masu imani da kuma shi ke dage da yauninsu kafiri ne bai da imani yana iya juya musu ra'ayi su koma kafirai sai Allah ya so ya canza musu ya ba su da nagari shi yasa na kashe sa to akar maka Allah gina wanda muka yi wahala muka zame muka tattara laka yace waccan gina a karkashin ta akwai wani bawon Allah kafin ya rasu duk garin bai aminta da kowa ba dukiyarsa sai ya gina rami sai ya sanya sai ya dora gina a kai sai addu'a ya ce ya Allah ga dukiyar ‘ya'yana idan sun taso Allah ka fitar musu da kayansu Allah na dinka amana a hannunka ya ce wannan katangar idan ta fadu mutanen gari za su zo su bude wannan katangar su sake ta wajen sake katangar za a fiddo wannan arzikin sai a wawari dukiyar marayu shi ne Allah ya ga damar mu gyara ta a hanyar a wannan hanyar sai annabin Allah ce rahim Allah Musa Allah ya ce an ka annabin Musa ina ma Musa ya kama bakinsa ya yi shuru a ƙara samun wani karatu hadisin yana cikin al-bukhari annabi ce rahim Allah Musa Allah ya ce kan annabin Musa ina ma ya daure ya yi haƙuri da mu ƙara samun wani karatu to shine fir'auna yake cewa au an yuzhira fil ardi al-fasad ko kuma annabi Musa ya kawo ta banna watan a cikin a cikin a cikin wannan wannan duniyar a zukhruf Allah yake cewa wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa muhin wa la yakadu yubin mahin wa la yakadu yubin ay ubangiji yake cewa wa nada fir'aun fir'auna sai ya kira jama'ar sa qala yace ya ya qaumi ya ku mutane na alaysa li mulku misr ashe ba ni bane sarkin misr وهذه الأنهار تجري من تحتي wannan ƙoramu suna tafiya ne ƙarƙashin iko na afala tubsiru yace babu gani yadda nake juya al'amari yadda muke saruta muke mulki yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin shin ko yace ai bal subhanallah bal yace ai abun ba haka yake ba ana khairun ni ne mafi alkhairi daga wancan wanda yake walakantacce yana nufin annabi Musa alaihi salatu wassalam yace wala yakadu yubin kuma baya da watan fasaha wajen zance babu fasaha wajen wajen zance yace falaula ulqi alaihi asuratun min zahabin ina ma a ce an sabukar masa da wato ɗan gwalagwallai na zinariya auja ma'ahu auja ma'ahu mala'ika ko a ce mala'iku sun zo a tare da shi muktarino suke suke kusanci da da annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala ya datar da mu aya ta ƙarshe sai Allah ya ci a rama.
Wa ƙwala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab.
Allah ya ce wa ƙala Musa sai annabi Allah annabi Musa ya ce inni ustu bi rabbi ni ina neman tsari da kariya daga ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku min kulli mutakabbirin dukkanin mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar sakamako ba wannan addu'a ce ta annabin Allah annabi Musa kuma manzon Allah ya sunnanta mana cewa idan kaga makiya sun sa ka gaba to ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala idan kaga baka da makiya a rayuwa to kai ba kowa bane ita duniyar ba ta yi babu kiyayya duniyar ba ta tafiya idan babu kiyayya shi ya sanya annabin Allah Allah ya sanya masa ɗin adawa kuma duk wanda zai zo ya yi ta'awa a duniya sai ya samu masu adawa shi ne sai annabin Allah yake roƙon Allah ya ce in ni ustu bi rabbi ni ina neman tsarin daga ubangiji na ina neman kariya daga ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku min kulli mutakabbir da kowanne irin mutum mai girman kai wanda la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ran tashi alkiyama ba annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin addu'ar da yake roƙon Allah ya kare sa da sharrin makiya yana cewa Allahumma Allahumma Allahumma tafi Allah Allahumma ja'al annabi sallallahu yana yawan addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa ya kare sa watan ya maida mu makiyansa makircin su a wuyan rigar su to Allah ya ambaci mutakabbir a wannan ayar to miye at-takabbur miye girman kai ya tabbata a hadisin Annabi Muhammad cewa girman kai shine batrul haqq wa ghamtun nas shine gujewa gaskiya kin gaskiya shine girman kai da kuma rena mutane abinda ake ni da girman kai shine rena mutane da kuma kin gaskiya wasu kace a'a huwa isti'zamul insanu nafsa shine mutum ya dinga ganin kansa shi wani abu ne واستحسان ما فيه من الفضائل kuma ya dinga kyauta abin da ke fitar da shi na falala ina ganin ai babu wanda ya kaisa ko karatu ko kudi ko mulki da makamancin wannan wastihanatu wastihanatu bin nas kuma ya dinga rena yana walalantar da mutane wastisgharihim kuma ya karantar da al'amuri suna ganin ai ba kowa bane ai suwa ne kai wani kaza kaza da kaza to a ƙwar'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi girman kai da masu girman kai dalilin Allah ya tsine wa shi fa dalilin girman kai ubangi subhanahu wa ta'ala ya la'anci iblis dalilin girman kai ne Allah ya kawo idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin wastakbara sai ya girman kai Allah ya ce wa kana min al kafirin sai kasance cikin kafirai alhaqaf Allah ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar azhabtum tayyibatukum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adhab al-hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tafsqun ashe girman kai musiba ne a hadisin annabi Muhammad annabi Allah ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin baya shiga aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai girman kai da kwarar azarra duk wanda a zuciyarsa akwai girman kai yana ganin wani baya ganin kan kowa da gashi to manzala ce baya shiga aljanna sai wani sahabi ce manzon Allah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasnan wa na'luhu hasna annabi Allah mutum na son ya sanya tufafi mai kyawu sannan kuma yana son takalmi su zama to tsadaddu sai manzon Allah ci ba shi bane girman kai wal inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah subhanahu wataala mai kyau ne yana son kyawu Allah yana Allah yana son wanka eh balagi kai wanka wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah in Allah ya gore ma ka sa mai kyau ka ci mai kyau ka ci uban istil sunna ma kai idan ba wanda yake manzon Allah wanka sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 91 hadisi Abdullah ibn Mas'ud hadisin al-Imam al-Bukhari mai lamba 900 da 1918 hadisin imam muslim na 2853 hadisin haris dan wahab Allah ya kara masa yarda annabin Allah ce ala ukhbirukum bi ahli aljanna ba za ku so ba in ba ku labarin su waye aljanna suka ce na'am ya rasulullah bala ya annabin Allah su waye aljanna yace kullu da'ifin mutadha'af mutum mai rauni wanda yake miskini lau aqsama ala Allah la abarrahu in ya roki Allah subhanahu wataala ya rantse da Allah yace yanzu wallahi sai ayi ruwa Allah zai sabkar da ruwa dan Allah ya kunya ya hidda su kunya sai yace ala ukhbirukum bi ahli an-nar ba za ku so in ba ku labarin su waye ɗan wuta sai annabi Allah ya ce kullu attalin jawadin mustakbir dukkanin mutum mai yawaita husuma an karan jayayya sannan kuma mai yawaita alkin fajirci sannan kuma ga girman kai hadisin ƙarshe annabi Muhammad yace thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum azabun alim mutum guda uku Allah baya yi musu magana ran tashin kiyama Allah subhanahu wataala baya kallon su da idan rahama sannan kuma Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi sai annabin Allah ce shaykhun zani mutum ma'auraci ga shi da mata sai a gida ko mata kuma shi na ɗan kewaye-kewaye da rasira kusa akwai su ko kaga mutum da mace wani da kudu ya kubule kudu kudu gare shi amma kuma bai bar ɗan kewaye-kewaye ba allah ya kare mu da ɗan kewaye-kewaye wannan musiba ce shekun zani mai aure mazinaci sai ce wa malikul kazzab da kuma sarki jagora makareci shugaba wanda yake makareci ke za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza kuma ba a yi sai annabin Allah ce wa ailun mustakbir da talakkan da bai da kodala kuma ga girman kai shi ma bai da kodala talakka ne tarak kusun mazallaci ya sha hawa mai lafiya sannan kuma annabin Allah ce mustakbir gashi da girman kai akwai talakan da fayar su talaka ne ba talaka amma Allah zai sauwake wannan ba sa shiga aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ne dai zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna Allah ka sanya muna cikin bayun da za a intar a cikin wannan wata ya Allah sunan mu dai sunan mu cikin aljanna Allah ka gafarta mu gafarta mu mahaifanmu ya Allah kowa da irin bukatarsa ta alkhairi Allah kai ke biya Allah ke biya mura ya Allah wani aure yake so Allah ka basa wani jari yake so Allah ka basa wani sana'a yake so Allah ka hore masa wani lafiya bai da Allah ka basa wani ɗa'a yake so Allah ka basa wani kuma tashin hankali gida ya masa yawa Allah ka tsawwake masa a rayuwa ya Allah wani bashi ya hana masa zama lafiya Allah ka sanar da shi lafiya Allah ka biya masa Allah ka sanar da kasan mu lafiya Allah ka ƙara mana imani da ikhlasi Allah ka arzita mu da imani da ikhlasi Allah ka sanya aljanna ce makomar mu Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya ya Allah ka hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya albarka a zuriyar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh